أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد alaikum wa rahmatullah wa barakatu har maganda magaran da kewaye yara da manya maza yan kasuwa da ma'aikata da masu kwadago masu karanta suwa da wazuka muna fatan an wayi gari lafiya Allah subhanahu wata'ala fa'alu lima yurid wanda sai ya so ake cikin kaddarawarsa da kuma inda yake sarrafa bayansa yadda ya ga dama ya sake mayar da mu wannan majalisi wanda muka mushi taken mu koyi ibada wanda muna cikin wannan littafi namu na al-muqaddamatul iziyya li jama'atul azhariyya ta abil hassan ali malik ashazi rahimahullah fi mazhabil imam malik radiyallahu anhu yan uwa musulmi mun mushi takin cewa mu koyi ibada domin wannan ibada ita ce asalin halittar mutum da aljani Allah subhanahu wa ta'ala cewa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين Allah ya halicci mutum da aljani ba don komi ba sai da su bauta masa. Wani guri Allah na cewa qul inna salati wa nuski wa mahayaya wa mati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bizalika umirtu wa ana awwal muslimin. yan uwa musulmi domin wannan asalin halitta tamu wancan ya gyara wancan ta gyara ne in gyara a gudu tare a tsira tare domin malamai suna cewa al'ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardahu min al'amali wal af'al az-zahira wal baɗina abinda ake ce ma ibada wani suna ne wanda ya tara dukkan abinda Allah yake so kuma yarda da shi na daga faɗa ta zahiri ko kuma aiki na zahiri ko na baɗi waɗannan a ɓoye ne ko a hili ne aikin nan a ɓoye ne ko a hili wanda Allah ya yarda da shi kuma yake sansa ƙarƙashin haka Allah subhanahu wata'ala ya turo mana manzo sallallahu alaihi wasallama farin jikada sallallahu alaihi wasallam bin sabin Allah man yuɗe rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza wani guri ana cewa ma atakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum an fantahu wattaqullaha inna la shiril iqab duk abinda manzon nan sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi ku kama shi ku yi aiki da shi ku yi riko da shi abin da ya hane ku da shi ku hannu ku sani cewa ku tsoron Allah Allah mai tsananin azaba ne ga wanda ya saba masa saboda haka ƴan uwa ibadar nan tamu ba ta yi wa sai mun koma karanta so manzo sallallahu alaihi wasallama Allah ce ya laƙar kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera tabbas kuna da abun koyi kyaukyawa a cikin sha'anin rayuwar manzo sallallahu alaihi wa sallama ga wanda yake kamne game da Allah salin alim ga wanda yake kamne gidan lahira ya ce da ambatan Allah ambato mai yawa ashe wajibi ne yan uwa mu koyi mata yaya manzo sallallahu alaihi wa sallama ya aiwatar da sallarsa azuminsa hajjinsa zakarsa wato kalmar shahadarsa aurensa sunansa kasuwancinsa tafiyarsa kwancinsa zamansa wannan wajibi ne mu koimata domin kuna da abin koyi kyaukyawa cikin sha'anin rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam shi zai koya mana yaya yayi sallah sallu kama ra'aytumuni usalli aikin haji ce khuzu anni manasikakum kurki aikin hajjin ku ilin salon yadda nake yin sa sallallahu alaihi wa alihi wasallam yan uwa musulmi gana haka yan uwa wannan ibada ba a yin ta ne sai karkashin karantar manzo sallallahu alaihi wasallama domin ka samu haƙiƙanin irin yadda Allah yake so kuma yarda da shi saboda haka yan uwa musulmi muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya jagorance mu cikin abin da zamu faɗa mu samu dacen littafin Allah alkur'ani mai girma mu samu dacen sunna ingantatta ta manzo sallallahu alaihi wasallama da kuma abin da magabata na kwarai suka tahi a kansa tuntuban halshe Allah ka tsare mu karancin ilimi abin da mu gane mana addini Allah subhanahu wata'ala ka gane da mu ya Allah Allah subhanahu wata'ala ka tabbatar da mu akan sunnan manzanka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yan uwa musulmi muna nan dai a cikin wani littafi namu na al-muqaddamatul iziyya li jama'atul azhariya ta abul hasan ali al-maliki ashad rahimahullah fi mazhabil imam malik radiyallahu anhu a cikin fahimta ko karantarwa ko ba da fatawa ko ba da ilimi akan mazhaba ta imam malik dan anis Allah ya kare da shi dan wannan yan uwa wato magabata suna bayanin duk abin da kai sun faɗa wanda ya yi littafin Allah da sunna wannan shi a mazhabinsu ka yi riko da shi ka yi aiki da shi duk abin da ka ji sun faɗa ya ci karo da ayar alkur'ani ya ci karo da sunna ingantatta suka ce ka bar shi ka koma ka yi riko da abin da ya tabbata cikin littafin Allah da sunna ingantatta ta manzo sallallahu alaihi wasallama wannan shi a mazhabinsa yan uwa musulmi muna cikin darasi na wato babu sadiso fil hajj muna cikin babi na shidda a cikin sha'anin haji kamar yadda mala ya cewa wa huwa wajibin fil umri marratan al-hurri al-mukallaf al-mustadi mala yake cewa ita haji wajibi ce a cikin kwanakin mutum ya yi ta so daya akan bawa akan ɗakai akan ɗa fil umri marratan al-hurri a bisa ɗa al-mukallaf wanda shari'a ta hau kansa almustaɗi kuma wanda zai iya wanda ya mallaki guziri yana da lafiya hanya kuma lafiyar talau saboda haka yan uwa musulmi muna cikin wannan babe tafiya ta yi tafiya mun kai wato ba da bismillahir rahmanir rahim cikin shahi na 174 a wannan littafi na al-muqaddamatul iziyya li jama'atul azhariya ta abil hassan ali malik azri mahullah mai jan bango muna cikin shahi na ɗari da saba'in da uku lokaci mun kwana wa aujuhul ihrami arba'atun malaike cewa wa aujuhul ihrami fuskoki wa'inda ake harrama hajji da su a nan cikin mazhaba ta imam malik arba'atun guda hudu ne anan ta mazhaba ta imam malik bin az rahimahullah huskoki wanda ake aikin hajji a kansu guda hudu ne ya ce al'ifrad akwai aikin hajji wanda shi ifradi ake yi shi ifradi ake shi ɗaya ake shi attamato akwai aikin hajji wanda ake tamattu'i ake ce mishi ka haɗa umara a shekara guda kuma kai hajji mafi yawancin mutanen ma'anan na afirka idan muka je saudiya idan jirgi ya ɗauke ku in madina aka rifa da ku daga jidda idan kuka je jidda kuka yi ziyara na masallacin manzo sallallahu alaihi wasallama ku ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallama da abubakar da umar da usman kuka yi iya kwanakin da za ku yi a nan a kai ku ku kula da zowa masallaci na manzo sallallahu alaihi wasallama kuma ku je ku ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran wurare to iya kwanakin da ku idan kuka huto za ku ɗauki ihramin ku ne a nan inda mutanen madina suke ɗaukan ihrami shi idan kun zo nan gurin kuka ɗauki ihrami a nan waɗansu daga cikin mutanenmu sukan yi wanka tun daga masabikinsu na niyyar shiga maka su yi wankansu a nan su yi arwallarsu ana zauwa wurin da za a nuna musu cewa nan daga nan ne ake ɗaukan harrama ta aikin haji ta aikin umara ko kuma ta shiga maka ko kuma ta aikin haji ake gaya musu daga nan da mutanenmu suna ta matu'i ne to a nan gurin za ka ga akwai wurin da ake zuwa a yi wanka a yi arwala da masallaci a share guda in kai wanka kai arwala ka cikakka akwai masallaci na mata daban nan maza daban gehe guda sai ka je kai sallaka rakka'a biyu shikenan ka hoto ka kama labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la sharika la ka kama daga nan ku shiga garin madina garin makka ana shiga garin makka daga an aje kaya sai anihim wato ka'aba ana zuwa ka'aba sai ka sanya ka'aba daga wajen da ka shigo sai ka nufi inda ake zuwa a fara yin dawafi daga nan inda ake ce mashi gurin shan nono kuna ta yawai kun zo daidai gimshikin kan kwana ta wurin shan nono daga nan gurin daga nan ake fara yin dawafi inda hali ka je ka sumbanci wurin in babu hali taro yawa sai ka daga hannunka sama ka yi kabbara ka fara dawafi a nan kowane kana addu'o'inka a cikin dawafinka ko daga nan sai ka ce in ka zo akwai daidai rukunul yamani ake ce mishi inda za ka yi kwana ka je daidai kan kwana ta gurin shan nono tsakanin wannan gurin to ana so ka yi addu'o'i idan su rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar kana zawa daidai wannan gurin inda ka fara yin dawafin sai ka juya ka dibi wato daidai gurin shan nono ka daga hannunka ka yi kabbara ka yi ɗaya kenan haka za ka sai ka yi bakwai idan ka ƙare kewaye bakwai sai ka dibi a wani ɗan guri da ake tsinkayar wani abu haka mai ɗan ruwan zinari cikin ka'aba wanda ake nuna maka alamun nan ne ake ce mashi maƙamu ibrahim gurin da annabi ibrahim alayhi salatu wasalam ya yi tsaye a gurin domin ginin ɗakin allah domin ginin ka'aba to sai ka fuskanci inda makam ibrahim yake kai raka'a biyu kana karewa idan kana bukata ka je ka sha ruwan zanzam ka sha ka zuba a jikinka sai ka rufi safa kana zuwa gurin safa sai ka juya ka kalli inda ka'aba take ka karanta ayar inna safa wal marwata min sha'airillah ka karanta da sauran addu'o'i wanda suka inganta na sunna daga nan kuma sai ka juya ka tafi marwa idan kana tafiya gurin marwa akwai inda in ka zo wani ɗan guri an mishi alama da wato kore na amfil za ka gan shi wani tsanwa-tsanwa ne ana so tsakanin wannan gurin zuwa can ana so ka isassa ka ga namiji ka yi ɗan gudu-gudu haka kaɗan har ya zuwa ka je marwa in ka je marwa ka yi ɗaya daga safa in ka zo marwa ɗaya daga marwa in ka zo safa biyu haka za ka yi sai ka yi bakwai sai ka ƙare a kan marwa kowane in ka je ka dibi gurin alƙibla ka yi addu'a war tabbata a sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama kana ƙarewa sai ka huta daga nan ka je ka yi sai tun da umara ce ka yi ka je ka zamna ka yi shirin ranar takwas da wata sai ku huta mina a je mina a kwana washe gari tara da wata sai kuma a fita hinan arfa in an fita tun da sa ake fara fita ana ta fita ana ta fita har ya zuwa rana na faduwa a nan hilin arfa shikenan ba kwa in kun je nan arfa ku yi magarba da e, ku yi azahar da la'asar a nan hilin arfa azahar da la'asar ake jam'in su kuma a yi kasarun su azahar da la'asar ake hadawa idan rana ta fada sai ku bar hilin arfa ku yi muzdalifa idan aka zo muzdalifa za a yi sallaci sallar magarba da sallar isha ko matsakadaran da kuka zo ku sallaci magarba da isha a kwana a nan gari na wayewa sai a fita muna a tafi zuwa gurin jifa yauratul aqaba in aka yi jiwa kare sai a gangaro maka a zo a yi dawafil ifada shi kuma shi ma ka yi dawafi kamar yadda muka faɗa ka fara daga inda ake fara na ka sanya ɗaki daga wajen inda wato ɗakin eh, inda ake sanyawa a yi shan nono wannan gurin kina kusan za ka mai da ɗakin daga wajen hagumkinka ne sai ka fara daga nan ka fara ɗawafinka sai ka yi bakwai idan ka ƙare guda bakwai kuma yi maka bayani idan ka zo guri rukunin yamani daga wannan ɗan gimshikin wani wanda za ka yi kwana ka tafi zuwa gurin shan nono tsakanin wannan akwai addu'o'i wanda suka tabbata a sunna in su rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar kai wata yin su daga nan kuma in ka je nan gurin sai kai kabbara kenan kai kab wato kai kewaye da sai kai bakwai idan ka kare ka koma gurin inda kake tsinkayar wato gurin maqama ibrahim inda yi dai sauka a gare ka saboda taro yayi yawa a wannan gurin ka dibi dai inda nan makam ibrahim yake kai raka'a biyu kana karewa sai ka nihi safa shi ma ka je ka yi daga safa an ka ɗauka ka zai marwa ɗaya hakan za ka sai kare a marwa in ka kare kuma sai ka tafo nan mina ka yi askinka ka yi yanka ko ka yi yankanka ka yi askinka duk wanda ka yi ya wadatar to shine aikin da tamattu'i a cikin shekara guda ka haɗa aikin haji da umara shine tamattu'i kenan akwai ifradi ita haji ita ɗaya ake akwai ta mata umra wal kiran akwai shi kuma kirani shi ma wanda ake haɗawar wato wanda ake zawa ba a hudda ba ihramin har ya zuwa lokacin aikin hajji in an zo aka yi umara ba a hudda ihramin har ya zuwa lokacin aikin hajji sai a yi kirani kenan to su anan mazhabin imam malik rahimahullah sai suka ƙara na hudu kenan akwai al-ifrad akwai at-tamattu akwai al-qiran a cikin huskoki wanda ake aikin haji da su sai suka ƙara wa irdaful an yuradu an yuraddafu al-haji al-umra sai suka yi irdafin haji da umara fi dawafiha wa huwa qiranun aidan sai suka ƙara na hudu cewa mutum ya yi hajji da umara yana ƙare ɗawafin yana ƙare ɗawafin sai ya yi umara a lokacin nan shi mana jihohar ƙiranun aida shi ma dai ƙirani ne to sai ka ɗauka wato guda ukun waɗannan su ne mafi wato ƙarfi a gurin malamai al-ifrat attamatu wal kiran to amma anan a cikin litan la al muqaddamatul iziyya li jama'atul azhariyya ta abul hasan ali malik azrahimahullah fi mazhabil malik bin azrahimahullah sai yace wa aujuhul ihrami huskoki wanda ake harama arba'atun guda hudu ne shi na gaya maka cewa al ifradu wat tamatu wal kiran sai suka ƙara su kuma ɓangaren mazaban imam malik suka yi yuraddaful hajji alal umrati fi dawafiha wa huwa qiranun aidan shi ma dai kirani ne sai ƙara na hudu sai mala yace wa afdaluha mafi farlarsa mafi farla wanda ke da farla a cikin waɗannan huskokin da ake aikin haji waɗanda suka yi farla wanda yake da farla a cikin tsakanin ifradi da tamattu'i da kirani a cikin su wanda yake da farla al-ifradu shine yin ifradi in ka je ka yi imara umara kai ka hudda kayanka ka zamna kana zauwa masallaci ana sallah da kai ana son wanda yake ba ɗan gari ba yawaita yin ɗawafi ya hi kai nafila a cikin ka'aba sallar farla ce ta hita ko ina farla da da wannan da fifiko amma abin da aka yi so ga bako yawaita ɗawafi to in ka hudda kayanka ka zamna har zuwa lokacin da za a huta wato minan ranar takwas da wata ajiye a kwana da can alhi arfa to mafi farla daga cikin irin waɗannan ayyuka shine al-ifradu yin ifradi wa huwa an yi huramu bil hajji shine mutum yayi harrama aikin haji mufridan shi kadai summa iza faraga yayin da ya kare wato min af'alil hajji na daga ayyuka na aikin haji yusannu lahu an yuhramu bi umrati sai malai ce an sunnanta mashi a lokacin nan yayi niyya yayi harrama ta umara to kaga mu kuma mutanen mu daga nan kaga daga zuwan ka in kaje umara zaka fara yi ka zamana kai umarar ka ka kare kaf in ka kare ka hudda wato iramin ka ka zamana da kayanka na gari sai zuwa masallaci sallah da yin da yin dawafi da sauran ziyarce-ziyarce na garin Makka daga an ce daga da wata sai kuta sai malai ce wa ihramu rajul shi kuma ihrami na namiji fi wajhihi wa ra'sihi a cikin huskar shi ne da kai nasa aka haramta mishi waɗansu abubuwa fa yahrumu alaihi sataruha to an haramta mishi ya suturce huskarsa da kansa ma'ana ya rihe huskarsa da kansa a lokacin da kake aikin hajji ko kake umara an haramta maka rihe kai ka sanya wani kyalle ka rihe kanka imma hula ce imma wani rawani ne a'a an haramta maka bima ya uddu satir na abin da aka yi tanadinsa na nastira kal imamati kamar rawani wal khirqati da wani kyalle wa kullama yan yantafa'u bihi min al hari da dukkan wani abin da zaka yi amfani da shi na daga wajen tsananin zahi a ce ka rihe kanka ko ka rihe huskaka to dukkan wannan haramun ne ga mai aikin haji ko umara amma ho namiji wal bardi da kuma dukkan abin da za ka yi amfani da shi wajen mi wajen sanyi ko ka rihe kanka ko ka rihe huskarka dukkan wani haramu ne hakanan kuma wa ya harumu alaihi lubusul khatami an haramta ma mutum wanda ya harrama da aikin hajji ko ya harrama da umara shine wato sanya zobanya to kaji irin ababen da aka a ɗan taƙaitacce a nan malam ya kawo maka na waɗanda aka haramta ma mai aikin hajji a nan an haramta mushi sanya wani abin da zai rihe fuskarsa da kainasa kamar rawani ko kuma wani kyalle haka ko ɗan tsumma haka ko kuma dukkan abin da zaka yi amfani da shi don tsananin zahi a ce ka rihe kanka ko ka rihe fuskarka ko don abin da za ka yi amfani da shi don tsananin sanyi to haka nan kuma an haramta mashi ka sanya zobanya sai mu koma ɓangaren ita kuma mace ihraminta malam ya ce wa ihramul mar'ati fi wajhiha wa kaffaiha ita kuma ihramin ya mace huskarta da tafin hannayenta fuskarta da tafin hannayenta faƙat kawai su kaɗai amma walaha an tas dula ala waje ya sauban li'ajali satari babu laihi ta sassabtar da wani abu wajen huskarta na tuhuwata saboda mi saboda sanya sutura amma fa wala ya gari zuhu bi ibratin ba za ta ɗimke shi ba da allura wani hau ya ko makamancinsa hakanan kuma nan wa ya harimu alal muhurimi wanda ya yi harrama kamar yadda muka faɗa can ya zo ya yi wanka na shiga maka ya zo ya yi sallashi raka'a biyu ya ɗauko harramarsa daga inda ake ɗaukowa in daga madina ne daga mutanen madina in daga nan afirka ne a nan daga cikin ruwan maliya in an zo gurin a hili a jirgi ana faɗi muku an zo gurin daman kayi shirin ka kayi wankan ka tun a hilin jirgi ka sanya wanakinka ana zauwa wurin sai ka kama talbiya to an haramta maka a lokacin nan ka ɗauki turare ka sa yi alaƙo biljasadi wanda yake liƙe da jikinka wanda zaka shaho a jikinka to an haramta maka sanya turare wasaubi haka nan kai ɗa namiji ka sanya tuhuwa ɗumkakka a'a wannan zanen guda biyu ko ma yanan guda biyu ɗaya ka ɗarma shi ɗaya ka yafa mace ita ce babu lahirin ta sa tuho wannan kalmiski kamar turaren muski ka shafa a cikin kai kuma ka yi harrama kana cikin aikin hajji ko umara wal ambar da kuma turaren ambar wa dukunin ra'asi da kuma man gashi da ake sawa a cikin gashi wata kalimar zufuri hakanan an haramta maka yanke farce a lokacin da kai ihrami kana cikin ihramin aikin hajji ka ce ka yanke hurcinka wa ibanatu sha'ari da aske gashin hamata wal jima wal jima'i da yin jima'i wal muqaddamatihi da magabacin shi kamar sun ba da wani abu shashe ne jiki duk an haramta wa mai aikin haji yi wannan to ka gane dan uwa wa yabsudu al hajju bil jima'i kai ita aikin hajjin nan wa wato tana ɓaci ne idan mutum yana cikin harrama yayi harrama yana cikin ihramin aikin hajji a ce yayi jima'i da matarsa to aikin hajji na ɓaci bil jima da jima'i in waƙa idan ya abku ƙabalar wuƙufi tun kafin tsayuwa a arfa au ba'adahu ko kuma bayan ma an yi arfa an ƙare an zo mina ana shirin waɗannan kwanaki da za a yi faman ta'ajjala fi yawmin fala ism man ta'akhkhara fala liman littaqa waɗannan kwanaki da za a biyu ko uku anan mina shine bayan shi shi ma in ka sadu da wata mace to aiki na baci tunda ba ai qabla dawafil ifada tun kafin dawafi na ifada dawafin cewa ka ƙare aikin hajji wanda daga kun zo daga mina an wuto daga mina imma kwana biyu imma kwana uku kuka yi to duk dai babu laifi to amma aikin haji na ɓaci in aka yi jima'i mutum ya haɗu da matarsa kafin tsewa arfa ko bayan arfa kahin a yi ɗawafil ifada wara ma jamaratul aqabati kuma kahin a jehi jamara ta aqaba fi yomin nahari a ranar suka ranar layya aw qablahu ko kuma bayan shi kafin wato a zo a yi wancan ɗawafi a ce an ƙare aikin hajji gaba ɗaya kun dawo kun zo kun yi ɗawafi lifada kun ƙare kun hudda ihraminku kun zo kun zamna kuna jin ranar zauwa gida in aka yi jima'i a lokacin nan to aikin hajji ya ɓaci malam ya ce a rukunin sani rukuni na biyu a ɗawaf shine ɗawafi to shi ɗawafi na walahu wajibatun yana da ababe na wajibi wasu nan da sunnoni wa mustahabbatun da abubuwan da aka so shine mustahabi akwai ababe na wajibi a sha'anin dawafi dan uwa musulmi akwai ababe na sunna waɗanda abin sunna ne akwai abin da aka so mai yin dawafi yayi fal wajibatu abin da suke wajibi sittatun guda shida ne in ji mala anan a cikin litai na al muqaddamatul iziyya li jama'atul azhariyya ta abil hasan ali al malik rahimahullah as-salamatu min al hadasi mutum ya zamanto ya kubuta daga hadasi daharatul hadasi wa daharatul khabasi ya kubuta da hadasi babba da karami ka kubuta daga wannan ba kana da hadasi ba na farko kenan wa suturul awrati da suturce al'aura wa ja'al baiti an yasarihi da kuma sanya ɗaki in zaka fara yin ɗawafi kamar yadda muka faɗa a farko za ka ga alamu inda aka nuna maka cewa a cikin karokin ma an yi bambanta da sauran karokin da suke hilin ka'aba in ka shigo za ka ga an yi alama wannan yake nuna maka ga wurin da ake fara ɗawafi in baka iya ba tambayi jagororin ku wanda suka zo da su alhamdulillah Allah saka ma ajins ajins kimu na aikin haji suna ta kokari suna karanta da ɗalibansu kuma suna tahiya da malami na sunna wanda zai rinka nuna musu aikin haji ingatacce to in ka shigo daga cikin rukunan dawafi akwai ja'alul baiti an yasarihi mutum ya sanya ɗakin Allah da gojen hagumkin shi inda zai fara sai ka juya ka yi kabbara ka ɗaga hannunka wadda wafu saba'atun ashwaɗin ishi ɗawafi kewaye bakwai ne dakhil masjid a nan cikin wato masallaci kinan bakwai ake shi ne magaya maka daga inda ka sanya ɗaki daga hannunka na hagu kana tsinkayar gurin shan nono kin kai kabbara to daga nan ka fara dawafi sai ka kewayo kai ɗaya ka kewayo kai biyu ka kewayo kai uku kai hudu kai biyar kai shidda kinan ka kare dawafi sai ka nishi kuma can inda zaka yi kamar da muka faɗa dai muna ƙara mai ta don tsinkayar inda makamu ibrahim yake a nan gurin kana tsinkaya wurin ka yi sallah raka bi in baka samu ba inda da yi sawaka a nan cikin kiwon haramkin kiwon ka'aban ka samu ka yi nafila raka a biyu kana karewa sai ka nahi safa ka je marwa ita daga safa an ka zo marwa daya daga marwa ka zo safa biyu haka za ka rinka yi kana ana karewa ne a marwa to shine malam ya ce maka shi dawafi kewaye bakwai ne a nan cikin masallaci hakanan wa khurujul jami'il badani anil baiti da kuma hutar da jikinka wani bangare na jikinka a lokacin da kake wato yin dawafi wa salatu raka'ataini aqibahu da kuma sallah guda biyu a ƙarshen dawafi wanda duka yana daga cikin wato rukunne guda shida da malam ya zana maka anan a cikin wani littafi namu na al-muqaddamatul iziyya li jama'atul azhar ta abul hasan al-maliki ash-shazili kubuta daga hadasi karami da babba suturcewa jiki sanya daki daga wajen hagumki na wajen hagumki ɗinka in zaka ware dawafi haka nan shi dawafi kewaye bakwai ne a nan cikin masallaci ake shi da hudda wani bangare daga jikinka a lokacin da kake dawafi da yin sallah raka'a biyu a makamin Ibrahim a ƙarshe kenan wa masanunatuhu kuma jimal ce to sunnonin shi wato sunnonin shi dawafin almashayu malai ce akwai tahiya wa taqbilul hajar hajar al-aswad bi fihi kuma ka sumbaci wannan bakin dutsi wanda ake ce mashi wurin shan nono inda hali ka je ka ɗora bakinka ko hannunka ka sumbata a nan gurin bifihi da bakin shi ka jigo in ya samu amma saboda tsananin jama'a da wahala to sai dai ka dibi gurin ka daga hannunka yi kabbara fi shaw'il awwali a cikin wato kewaye na farko lokacin da ka kewaye na farko in ka zo nan gurin in kadara ka jima ne shi in ka iya wa sai in ka iya hakanan walamsun rukunul yamani da shahon rukunul yamani shine maka ce maka ka san shi daki in ka lura yana da wato kwana ɗaya biyu uku hudu to in ka zo kwanar da wadda daga nan za ka je gurin shan nono shine rukunin yamani babu laihi in ka zo wurin ka sha wurin ka shayi gurin fi awwali shau'in amma a cikin kewaye na farko inda hali sunna ce an so ka shayi wannan gurin daga nan ne shi muka ce za ka ɗauka ka rinka rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana qina azabanar haka je gurin shan nono daga nan kayi daya ko kuma an ka kewaye eh kayi daya kina a cikin kewaye na farko ana so ka shayi rukunul yamani fi awwali shaw'in a cikin zagaye na farko wa du'a kuma ana so lokacin da ke dawa fi kana yin addu'a duk wasu bukatunka da zikirin ka rinka yi wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallama kuma ana so a cikin dawafin ka rinka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati warramalu lirrijali akwai sassaka da ake yi dan gudugudu da ake fi ashwaqi salasa a cikin kewaye guda uku al'ula na horko kewayen da zaka yi na horko guda uku ana so ka yi sassaka ɗan gudu-gudu haka ɗan to kasan taron jama'a da wahala zai bari to in an samu dama ne babu laihi sunna ce ana iya yin shi wannan sassaka lirajulina lirijali amma ga mazaje amma fi ashwaɗi salasati a cikin kewaye na uku al'ula na farko fi ɗawafil ƙudum a cikin ɗawafi na ƙudum wanda daga ka zo ka aje kayanka a garin makka za ka nihi ɗakin Allah ka je ka yi ɗawa fil ƙudu. Wa huwa fawqal mashi shi a ramar fin nan shine tahiya ce wadda take sama da sama da, da tahiya. Fawqal mashi sama da tahiya dan gudu-gudu ne isa saka ce. Duna jari ba ba gudu ba a guji haka. Waɗannan su ne sunnoni da malam ya zana maka a cikin nan. Na ɗawafi. Wa mustahabbatuhu mustahabban shi ababen da aka so mai aikin hajji ko umara yi kasiratun minha suna da yawa malaci minha daga cinsu akwai tarkul kasiri min qira'atil qur'an mutum ya bar yawaita yin karatun alqur'ani wa tarkul kalam da kuma barin zance sururun zance wa inshadi sha'ir da kuma sabar waka kai da ka zo cikin aikin hajji eh ka rinka sabar waka a ciki ko kana dawa bi ka ka rinka sabar waka a wa tarku shurbil mali wa tarku shurbil ma'i da kuma barin yawan shan ruwa illa li adashin sai dai da bukata ta shruwa in ka ji shruwa ne sai ka huddo dan budokinka ka sha ruwa ba lahi bane wal yuksiril garibu min ad-dawafi kaga mun hude shi a baya ana so bako wanda ya zo ba tsamananne ba ne a garin maka yawaita yin ɗawafi ya yi kaje ka rinka nafila ɗawafi za ka yawaita yi shi ya yi farala ga bako fa inna afdalu fi haqqihi domin shi ya yi farala daga cikin haƙƙin bako in ya zo umara ce ta kawo shi ko aikin hajji ne ya kawo shi to abin da aka yi so a tare da shi shine yawaita yin ɗawafi minan ruku'i na daga sallar nafila wa yustahabu mala yace an so kuma liman jalasa fil masjidi ga wanda yake zaune a nan masallaci an ya tawajjaha ila ka'abati ya rinka kallon alqibla kai dawafinka ka kare kai zamna kana hutawa kayin ka tashi inda hali ka kara to ana so ka rinka huskantar alqibla wa tukrahul qira'ati kuma makaruhi ne ka rinka yin qira'a wa talbiyatu da yin talbiya fihi a cikin masallaci wannan su ne wato mustahabbai da malam ya zana maka na mai dawafi ar-rukunu salisu rukuni kuma na uku as-sa'yu bayna safa wal marwa tahiya tsakanin safa da marwa sab'atu ashwa'in shi ma kewaye bakwai ne kenan in ka ƙare ɗawafinka ka ƙare kaf kayi wato sallaka raka'a biyu kana mai fuskantar maƙamin ibrahim don ka samu nishaɗi da karazana ka samu ruwan zanzama ka sha ka ɗan jiba a jikinka to sai ka yabda'u sai ka fara bisafa da ka nihi safa kuma ka je ka fara da safa ka karanta ayar da Allah ke cewa inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alayhi ومن تطوع خيرا sai ka fara da safa har zuwa ƙarshen aya wa ya khatimu bil marwa ana cika wato kewaye na safa da marwa ya cika a ce ka ƙare bir marwa ka fara daga safa idan ka zo marwa mun yi bayani a baya kayi ɗaya daga marwa idan ka zo safa biyu daga safa in ka koma uku daga marwa in ka zo safa eh, eh. daga marwa in ka zo safa haka nan daga safa in ka zo marwa haka za ka sai kayi bakwai shi ma da cewa ya khatimu bil marwati sai ka cika kewayen safa da marwa kinka da kake sa'ayinka da kake na tsakanin safa da marwa a na marwa ke ƙariya wai uddu kana kilgawa albadau harawa shaudan kewaye daya warraja'atu shaudan dawowa ma shi ma kewaye daya kana harawa ka kilga cewa inda ka fara safa daya dawowa daya mala yace wala yasihu illa bitaqaddumi dawafi ba inganta sai an fara gabatar da dawafi tukun ake zauwa a yi safa da marwa sai ka je ka yi dawafin wancan da muka gaya maka da ɗakin Allah wala yashridu an yakuna dawafu wajiba ba shirin da ta mashi bai kasance dawafi na wajibi wa yastahabu fi an so a cikin shi shuruɗin salati wato sharɗan sallah gaira istiqbalil gila istiqbali banda fuskantar alƙibla irin ababen da aka sharɗanta maka na sharɗin sallah da haratul hadu min badan wasobi wal makal kuma ka zaman to kana da alwala eh abin da aka sharɗanta maka na sallah sai dai shi babu lahi kaga zaka yi zance a cikin dawafi babu lahi amma duk sharɗa na sallah to an sharɗa mai dawafi suma suma haka nan kuma banda fuskantar alƙibla wal mukusu ala safa da kuma zama akan safa wal mata da marwa wal du'a alaihi ma da yin addu'a a gare su walaysa fi zalika hadun a cikin wannan babu wata iyaka wal yahzar ma la yace mutun ya kiyaye mimma yaf'aluhu ba'dahu min ajri na abinda mutane suke aika da wani shashi na daga gudu min safa na daga safa illa marwati zuwa marwa zaka ga mutun ya sheko a guje na gudu wai yana yin sa'ayi ne tsakanin safa da marwa a'a ka kiyaye in ji malam wa inna abinda aka sani yusra'u kana gaugawa ar-rajulu namshi dunal mar'ati banda mace bayna milaini tsakanin wadansu gudu ake ce mishi milaini zaka ayin wata tsanwon wuta daga nan zaka yi dan gudu gudu kai namiji har ya zuwa wancan al'akadare ne wanda suke tsanwaye guda biyu zaka gansu milaini ake ce musu to shi dai malam ya maka hannunka mai sanda ka kiyaye shekowa da gudu a gurin shi anan safa da mur'a sai an zo mileni daga nan ake yin sassaka dan gudu gudu yusru ayi il gaugawa haka kamar gaugawa ce ma yusru ya ce rajul namiji yakan yi dauga dunar mar'atu banda mace baina mileni tsakanin milenikin al'akhdari da suke tsanwa walau mana fi jami'i sa'ayi ajzahu yau da yayi sassaka a dukkan sa'ayin da ke yi tsakanin safa da marwa babu lahi ya isa mushi amma wa qad asai amma ya munana kawai sai an zo milanakin ne ake yin wato sauƙi wa kaza mala haka yace haka na lau laulam yana mulfi kulli ko da bai yi sassakakin ba a dukkan sa'ayi nasa shi ma nan babu ya isa sai dai ya munana in ka zo milaki na ana so da kai namiji ka yi ita in ba ka yi babu laifi an rukunin rabi'u rukuni na hudu in jimala alwukufu bi arfata sa'atan minan lailatin nahari rukuni na hudu shine tsayuwa a arfa sa'atan na ‘yan sa'a ‘yan sa'o'i ne ‘yan kaɗan, mil lailatin nahari na daga daren da za a yi suka. Ku je nan, a yi tsayewa arfa shi ne ma'ana a zamna nan ana ta ambatan Allah har rana ta faɗa. Don kaka je ka yi ta tsayuwa a hilin arfa, babu laifi ka zamna, ka ɗan tsayawa ka zamna. tunda gobe washe gari suka za a yi ko za a ce yanka za a yi washe gari goma da wata ne shi kuma ranar arfa daman tara ne da wata mu kuma na da muje ba sai aka sunanta mana yin azumin rana arfa wanda bai je ba can shi kuma yana nan gida sai ya azumi a ranar arfa za a kan kare zunubin shekarar da ta wuce shekarar da yake ci walwukufu rakiban tsayuwa akan abin hawanka afdalu shi yake inji malam ka hau abin hawanka ka yi tsaye a saman abin hawanka shi yake mina julusi ne daga zama mala ya ce wala ya julus illa li ta'abi babu laihi mutum ba ya zauna ba sai dai don gajiya ka gaji babu laihi sai a zamna wal wuqufu ita tsaye wannan ana yin ta naharan da rana ne ma'al imami tare da liman wajibin wannan wajibi ne a zo tun da rana liman ya zo a yi muku jam'in azawar da la'asar ya muku hudu ba ya karantar da ku bai samu ba duk lokacin da kuka shigo sai ku yi jam'in ku kuma ku yi kasaru a nan hilin arfa ku sallaci azawarkinku da la'asar ku yi tsewa ku ta arfa wanda ya gaji ya zama zaga an yi hemomi saboda masu gajiya wanda kwarai an gaji a zama a yi ta wato ambatan Allah kuma hiyayyar addu'ar da manzon rama alaihi salatu wasalam ya karanta a ranar arfa shi da annabawan da suka wuce tun gabaninsa ita ce la ilaha illallah wahdahu la sharikala lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan ita ce mafi farla mafi alkhairin addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta a hilin arfa da shi da annabawan da suke wuce kan gabaninsa sallallahu alaihi wasallam kina hatta munan wanda bai ji babu lahi a wannan yinin ranar tara da watan zulhijja alhazi suna hilan arfa kai gashi kana azumi ana ana so kai waita wannan addu'ar la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wal wuquf in jimala tsayuwa arfa naharin da rana mal imami tare da lima wannan wajibin wajibi ne yujibar bidam iza tarakahu ana tilasta shi da ya zub da jini idan ya bar wannan akan wani dalili to waɗannan su ne wato malam ya kawo maka a cikin sha'anin wato abubuwa na shi ɗawafi yana da wajibabbu yana da sunnoni yana da mustahabbai ya zana maka su ya zana maka rukunne rukunne har ma wato guda hudu malam ya zana maka cikon na hudun shine tsayuwar arfa ta ɗan lokaci kafin gobe da sahi a yanka shi kuna tsayuwar arfa kamar yadda muka faɗa rana tana faɗuwa sai ku bar hilin arfa ku zo musdalifa in an zo musdalifa a nan za a kwana yan uwa musulmi kuma ku kiyaye yan uwa namiji bai rihe kansa a gurin kwanan nan kai ga tsananin sanyi ko tsananin zai ko wani abu ka samu wani abu ka rihe kanka a bai a nan za ku sallar magariba da isha ba ku yin sallar magariba da isha a hilin arba sai kun bar shi kun zo musdalifa ka san da aka dan uwa in an zo musdalifa a kwana garin Allah na wayewa aka yi sallar asuba aka dibi inda alƙibla take inda ka'aba take kuka yi addu'o'i kuka yi addu'o'i sai ku nuhu ku zo jiwa in an yi jifa an ƙare sai a je can a yi tsawafil ifada in an ƙare sai a dawo mina mai aski ya yi aski mai yanka ya yi yanka ko ka yi yankan ta zo ka yi askin duk babu laifi to kuma da yake nuna maka farala ta tsayuwar arfa domin irin alkhairin da ke cikin wato rana arfa in an gaji babu laifi ka zamna saboda wahala wannan shi ne ɗan takaitaccen wato bayani da zami a daidai wannan lokaci ina gani ana nuna min lokaci ya iso fatanmu abinda aka ji mun daidai wannan ba hikimu ba ce ba dabaranmu ba ce sai dai darasin da muka yi na yau darasi ne na arba'in da tara wanda muka yi shi na yau na arba'in da tara ne muka yi insha Allahu a sati na gaba za mu tashi darasi na hamsin daidai kuma abinda mu haɗi ba rana yau muna ranar talata sha bakwai ga watan zulhijja wata na goma sha biyu a cikin watanni na addinin musulunci shekara 1442 manzo sallallahu alaihi wasallama wani da 27 ga watan 7 shekara 2021 abinda aka ji mun yi daidai wannan ba hikimu bace ba dabarar mu bace daga Allah ne kuskure da aka ciki da aka ji daman dan karamin kolo ne Muhammad Kabiru Malam Umar da magaran Niger muna fatan Allah ya tabbatar da abin da ya tabbata cikin littafin Allah da sunna ingantatta kuskure Allah kan kare shi da zukatan al'umma Allah subhanahu wata'ala kuma ya sanya mana ikhlasi ya Allah ka sa mana yi dai idan ka ya Allah ya Allah yi da baran ka bai Allah ka tsare mu ya Allah ya Allah ka sanya mana ikhlasi a cikin karantarwar mu da fadakarwar mu da tunatarwar mu Allah ka sa mana yi dan kai da Allah Allah ka tsare mu da yi da baran kai ba Allah ka sanar da kasar mu da garin mu lafiya marasa lafiya mu gida da gidan asibiti Allah ka ba su lafiya wanda ke cikin tsanani Allah ka yaye masa yan uwa da suke ba da lokacin su suna isa da wannan sauti namu zuwa gare ku da gidajen radiyo daban-daban Allah ka saka mana da alkhairi da mu da ku duka sami tarayya a cikin lada da yan uwa waɗanda suke tallaba mana cikin makarantunmu da masallatunmu da wuraren wa'azinmu da zuba kuɗi ma a cikin gidan radiyo kan da imin isar da wannan da'awa Allah ka sanya albarka a cikin dukiyarsu da tamu Allah ka tsare mu ka tsare mana yaranmu Allah ka shirye mu ka shirye yaranmu Allah ka taimaki musulunci da musulmi ya Allah kai ne Allah muna roƙon ka tsare mana ƙasarmu ya Allah ka ba mu zama lafiya ka tsare jami'anmu na ƙasa da na kewaye Allah ka tsare mu ka tsare mana wato jami'anmu na tsaro Allah subhanahu wata'ala ka jikan iyayenmu da malamanmu Allah subhanahu wata'ala kakanni da iyayen kakanni Allah ka yi musu rahama Allah ka haɗa mu da su a cikin jannatul firdaus da sauran musulmi da suka rasu Allah subhanahu wata'ala ka haɗa mu a cikin jannatul firdaus subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima وعلى نبيك اللهم بارك على محمد في الأنك من المجين سبحان ربك رب العزة أما يسيبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين